والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحل الصدر ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda shi ne ya dace da ashirin da takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna darasi na ɗaya a cikin tafsirin suratu an-nur a wanda muke gabata a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu suratul nur sura ce wacce take madaniya adadin ayoyinta aya 61 kuma ta sauka ne bayan idza jaa nasrullahi wal fath wannan sura mai karamci wannan sura mai girma wannan sura mai matsayi tana tattare da hukunce-hukunce da ke bayani akan kamewa da suturce kai wadda wannan kamewa da suturcewa shine babban dalilin da yake sa mutum ya zama salihin bawa kuma shine al'umma suke suke zamantowa na kwarai da kamewa da suturcewa shine darajar al'umma take ɗaukaka kuma shine da rashinsu ne kuma take faduwa. da rashin kamewa da rashin suturcewa shi yasa dan adam yake zama kamar dabba wannan sura wato ta yi mana bayani akan waɗannan abubuwa masu muhimmanci wanda insha Allah a ciki zamu tattauna Imam al-Alusi yake cewa an ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku koyar da mazajen ku suratul ma'ida ku koyar da matanku suratu annur harisa ibn mudarrib yake cewa umar ibn khattab ya rubuta mana takarda musamman a rubuce cewa ta'allamu suratun nisa wal ahzab wan nur ya ku musulmi ku yi kokari ku karanci suratun nisa'i ku karanci suratu الأحزاب وكرنش سورة النور كما يدي ذو أتشين تفسير الألوسي wannan sura mai albarka a wato ta fara da wani abu mai wato mai bankaye kwarai da gaske daga cikin abubuwan shine bayani akan wajibcin jayuwa zuwa ga Allah ko kuma jayuwa zuwa ga duk abin da yake akwai hukunce hukunce da dokoki na Allah سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سورة وشي muka ainihin wato saukar da ita shine anzalnaha din sannan kuma muka farlanta ko muka wajabta yin aiki da hukunce-hukuncen da da ke cikinta shine wa faradnaha kaman ana so a nuna mana wajibi ne dokoki da ƙa'idodi da muka samu a cikin wannan sura da ƙoƙarin ɗabbaƙa su a cikin surar an yi mana bayani akan munin zina za mu tattauna akan illar zina a matsayinta na alfasha kuma an mana bayanin da zai sa duk mu guje ta kuma a guji duk wanda yake mazinaci ne surar ta faɗaitar da mu akan wajibcin ɗabbaka hukuncin Allah a akan duk wanda ya aikata zina shine a yi masa tsumagu ko kuma wanda za a jefe shi a jefe shi ba tare da jin tausayi ko ɗaga ƙafa ko na makamancin wannan ba Allah ce azzani ya zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata janda yace wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin yace walladhina yarmuna al muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين duka za mu zo mu karanta wannan ayoyi da bayanan da suke tattare da su sannan a cikin Allah a cikin surar Allah tabaraka wa ta'ala wato wato yayi bayani na kissar sharri da aka yi wa nana Aisha kissatul ifki ake cewa a cikin ayoyi guda goma sha shida as-siddiqa bintu siddiq Allah ya wanke ta a cikin surar Allah ya yi bayanin falala sayyidina Abubakar da gidan sayyidina Abubakar wato faɗakar da muminai da kira zuwa gare su dangane da kamewa dinnan kamar yadda na yi bayani a baya kuma surar ta yi bayani akan muguwar azaba da Allah ya tanadar ga wanda yake yada zancen ƙarya da ba shi da ilimi a kai shine wato isha'atul ifk kenan kuma an kwadaitar da mu mu rinka bibiyar labari mu tabbatar da gaskiyarsa kafin mu yada kuma an kwadaitar da mu kyautata wa ƴan uwan mu'mine zato kuma an tsoratar da mu bin hanyoyin shedan da yada maganganu na ƙarya don a ci mutuncin wani Kissar ta kammale da bayanin wanki na na Aisha Nana Aisha matan manzon Allah yar gidan Sayyidina Abubakar akan duk abin da aka tuhumce shi ta da shi surar ta wanke ta ulaika mubarrauna mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim bayan surar ta yi magana akan munin zina da kuma uƙubar wanda yake jifan ɗan uwansa da ƙazafi mutum kurin ya shirya wa ɗan uwansa labari na ƙarya don ya ɓata masa suna kamar yadda yau ake a biya mutum kuɗi kurin ya shiga gidan rediyo ya je zagi wani ko ya ɓata wani ko ya ci mutuncin wani saboda kawai an biya masa airtime to wannan ba ƙaramar musiba ba ce kuma sharri ne yake tattare da shi da kuma abin da yake yaɗawa. um, surar ta yi bayani akan ladabin neman izini yayin da wani zai je gidan wani ko zai shiga wajen wani ko zai shiga ofishin wani ko kewayen wani kuma surar ta yi magana akan wajibcin kame kallo na mata maza su kiyaye su daina kallon mata su ma mata su kiyaye alasawa daidai wa daida kuma an koya mutane ladubbai da ɗabi'u masu kyau wanda musulmi ya kamata su yi rayuwa a kai wanda da shi ne za su samu al'afaf kamewa da annaka tsarki ya ayyuha alladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن har izuwa ƙarshe sannan ita wannan sura ta kwaɗaitar wa muminai maza da muminai mata a kan yin aure muhimmancin yin aure kuma idan za a yi auren a auri masu addini da salaha Allah ya yi magana a cikin surar kada tsoron talauci ya hana ku yin aure ko kuma ƙarancin abin hannu da an samu an ɗan bubbuga to aje a yi aure ya ce in ya kunu fuƙara'a yughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim an zo wajen kenan ku waɗanda ba su samu dama ba ta goge musu gaba ɗaya wato ba a samu damar a shiga daga ciki ba to sai a yi alayyata samu bil'afaf a rungumi kamewa a yi ta haƙuri da tawakkali har lokacin da Allah zai kawo wadata. Allah ce wa ankihul ayama minkum yawa me wa ankihul ayama duk wanda bai da aure ku aurar da shi haka Allah ya ce al ayama wato malla zauja lahu kenan cikin mata ko cikin yaya ko cikin bayi wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yughnihim Allahu min fadlihi wallahu wasi'un alim in talakawa ne Allah zai basu Allah mai yalwa ne mai ilimi ne waliyastafifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadlihi wallahu wasi'un alim um, bayan sura ta kawo mana waɗannan taujihatu wato faɗakarwa da ya shafi harkar aure da taimakawa marasa shi a musu aure ko a tallafa musu to kuma um, sai sura ta biyo bayani dangane da wato hasken masu ilimi albarkar masu ilimi a cikin al'umma a sama da ƙasa Allah yana son masu ilimi wato masu bin Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya nuna inda suke shine guri wato da ake ambaton Allah ake kiran Allah rijalun la tulhihim tijaratun ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب wannan shine ƙarshen sakamakon mumini mai gaskiya shine aka ce sifar salatul hihim tijara wala bai an zikirillah kasuwanci ko saye da sayarwa baya hana shi ambaton Allah tabaraka wa ta'ala amma kafirai ayyukansu yadda ka san irin kawalwal ne yaɗin zaka hango iska ne shirme ne kurum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allah indahu fa wafahu hisaba wallahu sari'ul hisab sannan surar ta yi magana akan ƙudurar Allah a wannan duniya ƙarfin mulki da iko da sarautar Allah duk wanda ya tsaya yayi tunani ya ga duniya to zai zan zai ga mazahir qudratillah abubuwan da suke bayyana Allah mai isa ne mai iko ne ka duba irin girgije hajiri da Allah yake kirkirowa kaga sama ba komai nan da nan kaga ta ninki mai tayi baki kirin da hadiri da gajimare da wato da zai zubar da ruwa subhanallah wanda dan adam bai isa ya rayuwa ba tare da wannan ruwa na sama ba kamar da muka yi bayani a karatun baya ka duba taqallubul layli wan nahar juya wa dare da rana ayi dare ayi rana ayi dare ayi rana ba ranar da aka gaji aka ce yau Allah ya gaji eh a ce yau Allah ya gaji rana ta kasa fitowa ko kuma Allah ya gaji ana ta yi ni dare ya ki zuwa kullum duk wanda ya zo duniyar nan haka ya tarar da ita a yi dare a yi rana a yi dare a yi rana a yi dare a yi rana haka gaji har shekarun ka su kare har ka mutu abin ne ka a kabari kuma ba za a daina yin dare da ranan nan ba ga dabbobi da Allah ya halitta kala kala daban-daban da masu kafa biyu da masu kafa uku da masu ainihin wato kofato da masu yatsun hannu da waɗanda suke da idanu ta gaba da wanda suke da idanu ta gefe-gefe wannan idonsa a dama ne a hagun amma kuma yana kallon gaba da mai ido ɗaya da wanda yake da al'aurarsa a fili da wanda yake da al'aurarsa a ɓoye yanzu ku duba tsakanin halittar tinkiya da akuya kawai yanzu wani ya gani sai ce da tinkiya da akuya duk iri ɗaya ne kawai dai me ya bambanta su watakila ko kafo ko na amma idan ka lura da cinkiya Allah da ya zo halittanta sai ya mata jelatta mai tsawo kuma ta rufe dubararta jelar tinkiya ta yi ƙasa haka ita kuma akuya ga ta irin dirin tinkiyar da komai da ƙaho da waye da sauransu amma ita kuma dubararta a buɗe take kuma jelarta sai aka yi sama da ita haka ka duba akuya ka gani ka haska bayan akuya ka haska bayan wannan ita duburar a buɗe take a fili ita kuma tinkiya Allah ya ɓoye mata nata duba sauro wai a cikin sauro wai akwai namiji akwai na mace a sauro duba kiyashi duba karancin kiyashi wai akwai namiji akwai na mace kuma har haihuwa suke duba iska akwai iska ta mace akwai iska namiji halittu na Ubangiji tabaraka wa ta'ala kala kala kala kala duba mutum yadda Allah yi shi duba dabba sai ya yi dabba ta fi ka girma da yawa daga cikin dabbobi sun fi mu girma amma sai ba mu hankali su kuma ya cire musu hankali sai ba mu wayo ya cire musu wayan inda ba don haka ba ya za a yi mutum ya yanka raƙumi ai baka isa ba ka duba ɗirkekensa ya ci abinci ya ƙoshi a gaban ka ka haife shi kai kuma za ka ciyar da shi da ciyawa da dusa da ƙanzo za ka ciyar da shi amma ya zo ya duk gidanku an haɗe ku ba za ku kai saɗinku ba da za a cikuikuye ku a cure ku gaba ɗaya ba kai bijimin gidanku ba ka duba ikon Allah ci ya ƙoshi kuma ka ɗauko wuƙa ka gaya masa ka ce gobe zan yanka ka gobe za ka tarar da kanka a tukunya kuma wallahi dole maka da'a yana da ƙarfin da in ya dake ka ba za ka tashi ba amma an hana shi ya dake ka sai ka masa wayo ka masa dabara yana kuka ka sa wuƙa ka yanka shi wani kuma dabban hawan kansa za ka yi duba doki duba gudun doki in ya ga dama sai ta gudu a ki kama shi amma sai ya tsaya a kama shi kuma a haushi kuma a zabure shi kuma ya sukuwa ya gudu in ya ga dama sai ya tutsu da kai ya wullar da kai ko sarki ne yake kai in doki ya ga dama wallahi sai sai ya zubar da shi ko bai zai iya ba amma subhanallah amma ka duba sai haƙura ya haushi in ya tsaye da shi ya tsaya in ya ce ya tafi ya tafi to haka abubuwan da ba su da rai ma aka ba ku ke sarrafa su duban mota ka yi ta share gudu da mota iya ganinka kuma idan ka ga dama kawai minti ɗaya ya yi yawa sai ka tsaye da ita kawai kawai wasu abubuwa za ka daddanna kawai ka caccanja kawai ka abin nan kawai sai cat ta tsaya amma da za a haɗa ku da gudu da kai da ita yaya ka gani so a cikin halittun ubangiji akwai abubuwa da yawa da ya kamata mutum ya lura tun daga sabawan dare da rana har zuwa sauran halittu yukallibu Allahu al-laila wan nahara Allah ya ce inna fi dhalika la ibratan li ulil absar Allah ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma wa minhum man yamshi ala batnihi magani a cikin dabbobin da Allah ya halitta akwai masu tafiya akan ciki ba nan cikin su shine kafar su ciki yanzu kai kaga da kafa kake tafiya akwai wanda akan cikin su yake tafiya yanzu maciji ina kafarsa ka taɓa ganin maciji yana da kafa amma kadangare yana da kafa to kuma abin mamaki kuma maciji ya fi kadangare gudu ya yake gudu kadangare yana da kafarsa fa fa fa fa fa fa fa shi kuma macijin bai da kafa amma in ya wulla to sai ka neme shi karasa kuma haka yake ya nade ya tafi ya nade ya tafi ya nade ya tafi haka maciji yake ya nade kansa ya miƙe ya nade kansa ya miƙe ya nade kansa ya miƙe kuma babu ranar da za a ce ya gaji ko hannunka ne kake haka kana yi kana haka kana yi kana haka kana yi ai za ka gaji shi kuma haka aka ce ya tafi in ya ga dama ya shiga cikin ruwa ya fidda kan kawai ya ta falla gudu a ciki in ya ga dama sara ɗaya zai ma ya kashe ka wa minhum man yamshi ala rijlain akwai masu tafiya a kan kafa guda biyu kalli kaza kalli agwagwa kalli tsuntsaye kalli mutum wa minhum man yamshi ala arba akwai masu tafiya a kan kafa hudu duba tinkiya duba rago duba doki duba raƙumi Allah ce ya ma ya sha' yana halitta abin da ya ga dama inna inna Allah ala kulli shay'in qadir kwarai kuwa surar ta yi mana bayani dangane da kaskancin munafukai Allah ka raba mu da munafurci limaza saboda mu guje su ta yi ta tona mana asirin su wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa atana thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di zalika Allah ce wa ma ulaika bil mu'minin وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم an kiraye su zuwa ga Allah da manzo Allah ya hukunci tsakanin su idza fariqun minhum mu'ridun sai su juya baya wa in yakul lahumul haqq ya'tu ilayhi muz'inin Allah ce afi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu bal ulaika humuz zalimun ya rufe ya ce azzalimai bayan an tozartar da munafukai an zarge su za mu zo mu yi sharhi da bayani da yaddar Allah da sifofi da alamomi na munafukai da illar munafurci a rayuwa ta ɗaiɗaikun mutane da kuma jama'a gaba ɗaya surat ta yi bayani akan janyewa da suke yi da motsewa jar baya in an zo taimakon Allah sai ga suna baya sam ba sa son taimakon addinin Allah sannan kuma Allah tabaraka wataala ya alƙawari yace mu'mine kar ku damu ku ne za ku kafu a bayan ƙasa insha Allah kuma Allah zai canja muku wannan tsoro da kuke ji na munafukai ya dawo muku na aminci wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون sannan surar ta sake dawa ta yi ta mana bayani akan ladabi dai na shiga gida neman izini ba a afkawa gidan mutane ba tare da izini ba ta umarci muminai wato su koyawa bayinsu su koyawa 'ya'yansu ƙanana da ba su kai mafarki ba ladabbai na neman izini da shiga wajen wani don kada mutum ya zo ya rayuwa irin ta kafirai irin ta maguzawa ya gaya musu lokuta irin su kafin sallar asubahi da kuma lokacin da rana ta ratsa gida biyu ta raba gida biyu waktu zahira da bayan sallar isha'i waɗannan lokuta ne waɗanda ba a so a shiga kan mutum in ba larura ba waɗannan lokuta ne waɗanda suke wato kamar al'aura ne ba a san al'ittila'u alal insan fiha a je gurin mutum ya ayyuha alladhina amanu liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu alhulma minkum thalatha marrat yace min qabli salati alfajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salati al-isha yace thalathu awratin lakum laysa alaykum wala alayhim junahun ba'dahunna yace tawafuna alaykum ba'dukum ala ba'd كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم daga ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ya rufe ya rufe surar da bayani na ainihin wato sifofi na muminai kuma ya kwadaitar da muminai su rinka girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su girmama shi su mutunta shi su kimanta shi kuma Allah ya bayani cewa fa duniyar ma fa gaba ɗaya fa tasa ce ko abu umarninsa ko a samu matsala kuma karkashin rikonsa ne da damkarsa ala inna lillahi ma fi samawati wal ardi qad ya'lamu ma antum alayhi wa yawma yurja'una ilayhi fa yunabbi'uhum bima amilu wallahu bi kulli shay'in alim bayan wannan wato bayani wanda yake shine kaman samari na sura din gaba daya a takaice abinda zamu fafata kenan insha Allah ta'ala a cikin wannan wato sura ta suratul nur to sai mu ce insha Allah an rama bismillah mu ji mai Allah ya ce aya bayan aya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها haka وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون
Allah madaukin sarki yace suratun anzalnaha wa faradnaha surar wato ta fara da wani irin uslubi da ba wata sura a cikin Qur'ani da ta fara da shi ba wacce aka fara cewa suratun a ciki ita kadai ce suratun wannan khabarun ne a aka fara ambata mubtada din mahzuf ne ai hadhihi sura kenan akwai hadhihi ba a ambata ba sai aka fara da suratun fa budi bil khabar wa hudifa al mubtada as-sura al-qur'aniyya asali mun san sura ai ko in an ce sura ta qur'ani wato majmu'atin ne min al-ayat al-masruda gaman ayoyi ne na al-qur'ani wanda aka koro su aka ci aka aka hade su wuri guda suna da farko suna da ƙarshe shi ne sura jam'insa suwar ko ka ce sura guda ɗaya ko ka ce suwar ma'ana surori masu yawa kenan asalin sura ɗin an ciro shi ne daga suwarul madina an gane ko wato katanga ta madina an gane ko kamar kewaye suwar madina an ce da sura sura ne saboda ta kewaye ayoyin Allah aya kaza sura kaza tana da aya kaza sura kaza tana da aya kaza ko kuma sura ana iya fassara ta da wuri mai matsayi almanzilatu samiya to me alakar ambaton surar Qur'ani da wannan suna almanzil samiya a warai kuwa surorin alqur'ani suna da babban matsayi ai shi yasa aka sa musu suna sura saboda rif'atiha wa ulu sha'niha imam al-qurtubi yace as-sura fil lugha ismun lil munazzalati ash-sharifa suna ne na abin da aka saukar da shi madaukaki shi yasa aka ce ko almanzilatu shari'a matsayi a sharifa mai ɗaukaka shi yasa aka ce wa sura alqur'ani sura saboda tana da matsayi shi yasa zuhari yake ce alam tara anna allaha ataka suratan tara kulla malikin dunaha yatazabzabu ma'ana Allah ya baka sura ya baka almanzila ash-sharifa alam tara anna allaha ataka suratan أي ألم ترى أن الله أعطاك منزلة شريفة رفيعة ترى كل ملك دونها يتذبذب wanda kana ganin duk wani basarake bayan wannan wato matsayi da Allah ya baka ne an gane ko Allah ya ce anzalnaha mun saukar da ita wa faradnaha daga alfardu ne alfardu yana nufin alqat'u yankewa wato ko gutsurewa qat'u shay abin da ake nufi hukunci ne na Allah da muka yanke a cikin wannan sura muka kammala hukuncin sura ce da take dauke da hukunce-hukuncen Allah wato da Allah ya yanke mun saukar a kanka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun maka wahayi da hukunce-hukuncen mu da ladubbai da tashri'atu wadda kuma muka wajabta wato aiki da su kuma a ciki mun saukar da ayatun bayyinat wadihat kenan wadihatud dalalati ala wahdaniyatina ayoyin da suke bayani akan wato kadaitakar mu inji Allah da ikon mu inji Allah sannan kuma muna bayani ayat tana sura tana bayani akan ingancin duk sakon da muka aiko gare ka dan ka tuna ka tunatar da mutanenka kuma su dauki izin izina kuma su yi kudiri da wannan sura da ko wannan bayani um anan gurin Allah ce anzalnaha wa faradnaha فجمع القرآن فجمع الله بين الإنزال والفرضية أنزلناها وفرضناها دن يي بيان منفى نسوكد wannan aya ko wannan sura shine wato wajibcin zartar da hukunce hukuncen da suke cikin surar shi yasa ake wa faradnaha anzalnaha mun saukar kuma wajibi ne abu bayanan da ke cikin wannan sura ɗin kuma wajibi ne abu ladabbai da wannan sura take ɗauke da shi kowa dai ya sani um, wannan sura ce daga cikin surori na alkur'ani kuma ba ita kaɗai ake nufin dole abin da abin da yake cikinta ba wannan an bamu ne a babi na mai na misali Allah ya ce mun yaka la'allakum tazakkarun wannan littalil dan ku yi tunani ko ku rinka tuna abin da ke ciki na ayoyi da suke magana akan kaɗaitakar mu suke kuma magana akan ɗaukakar shari'ar mu wannan ya sa ku ƙara kusantar mu da bauta mana in ji Allah sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya fara yi mana bayanin wata ƙazanta daga cikin ƙazantar da bayi suke misaltuwa da ita shine ƙazantar zina namiji yana iya sifantuwa da zina mace tana iya sifantuwa da zina zina muninta ya kai iya kaiwa shi yasa Allah ya haramta ta Allah ya kazantar da ita ubangiji bai haƙura ba sai da yi bayanin zina ɗin ƙarara wasu zunuban nuni kawai yake haka bil ishara amma saboda bala'in da ke tattare da zina sai da Allah ya ambaci kalmar zina ɗin kuma ya ambaci sunan mai yin zina namiji da wacce take yin zina ta mace abin da ake zina ake nufi da zina shine mutum ya je ya keɓanta da mace ya biya buƙatarsa ta sha'awarsa na ɗan adam ba tare da hanyar da Allah ya yarda masa ba Allah ya ba da hanyoyi na shari'a da za a bi masu sauƙi ba masu wahala ba don mutum ya samu biyan buƙatarsa to sai mutum ya kauce wannan hanya sai ya je ba hanyar da Allah yake fushi da ita Allah baya santa to shine zina zina aba ce ta ƙazanta wato ko a jahiliya ba sa son zina ko a lokacin kafirci ba lokacin da ba a saukar da ƙwar'ani ba ba a saukar da hadisi ba zina aibu ne zina abin ne keta mutuncin mace ce kuma keta mutuncin zuri'a ne yanke nasaba ne duk inda aka zo aka yi zina to ɗan da aka haife shi idan an zo ambata ubansa to bai da uba me yasa saboda ba a same shi ba ta hanyar da Allah iyadda so daga nan an jefa zira'arsa in mutum miliyan zai haifa da jikokinsa da tattaɓa kunnensa ana zuwa kansa za a tsaya don ba za a iya faɗan ubansa ba me yasa saboda ba a same shi ta hanyar da Allah ya so ba shi yasa ba za a iya faɗan waye ubansa ba kuma ita karuwa ko mace mai zuwa ta yi zina ai bata isa ta ware ita take bin maza da yawa bata isa ta ware ta ce wani shine uban wani ba so zina ya kamata musulmi ku sani cewa kazanta ce kuma aibu ne kuma abin ki ne Allah baya so shi yasa duk wanda ya kuskure ya lalata rayuwarsa da zina to kamar ya yanki tikitin ya yanki tikiti ne na rashin mutunci da ya gadar wa ‘ya'yansa da tattaba kunnansa, in ba su a kai ba, haka ‘ya'yanka za su yi ta da jikokinka za su yi ta yi. Kwanan nan wata mata ta kai min fatawa a kan cewa mijinta mai mugun neman mata ne, baya zama abin ma baya ma ɓoyewa kawai, ta ce na rasa yadda zan yi da shi saboda mun tara 'ya'ya barkatai ‘ya'yanmu sun girma suna jami'a ya ce ta ce a takaice ma dai mun aurar da wasu ta ce na san yana yi shi ma ya san na sani ta ce ba na san ganinsa ƙyamarsa nake yi saboda mugun aikin da yake aikatawa na ce ya yi aure ya ƙi ya aure amma yana kashe kuɗin auren a wurin matan banza. ta ce sai gashi Allah ya jarabe mu ‘yarmu ta zo ta yi aure muka gama duk binciken da za mu yi wajen ingancin mijin da za mu aura mata ta zo ta auri wani sai gashi ta dawo gida tana cewa wallahi mijin da ta aura mai bin mata ne ba shi da lokacinta kuma mazinaci ne ta ce yanzu dai in takaice maka zance malam wannan yarinyar yanzu haka tana gida auren ya mutu meye dalili saboda me mijinta mai neman mata ne ita kuma ta ce ba za ta ci gaba da zama da mai neman mata ba sai ta ce sai na koma ɗaki na yi kuka nake cewa ai ubanki ma mai neman mata ne ka duba sakayya da Allah yake yi wa mutum tun yana duniya kafin ya mutu so ku sani duk wanda yake da ɗabi'ar lalata mutuncin mutane to za a yi wa nasa da zina da luwaɗi namiji ya nemi namiji da musahaka mace ta nemi ‘yar uwarta mace wasu ɗaya ubansu ɗaya mummunan aiki ne innahu kana fahishatan wa makatan wa sa'a sabila ma alfasha ce Allah yana fushi yana azaba akan wannan kuma mummuna hanya ce so kowa ya kame kansa shine imani a lokacinsa ya yi ƙoƙari ya kiyaye darajarsa da mutuncinsa ya yi abin da Allah ya halatta duk lokacin da za ka je ka yi lalata da wata ka sani fa ‘yar wani ne kuma uwar wasu ne a nan gaba bayan shekara arba'in aka tashe ka ko mutuwa kai aka nuna maka wannan matar da kai lalata da ita kaga zurri'ar da take bayanta sai ka zubar da hawaye gaggawa da san zuciya da rashin tsoron Allah da biye wa shaidan shi yasa mutane suke wannan tsayar ma yau akwai waɗanda sana'ar su kenan aikin kenan zai iya kashe ko nawa ne ya bayar saboda ya samu ya lalata mace akwai waɗanda suke bin makarantu na yara na 'yan mata suna amfani da kawalai da suke shiga cikinsu su kawo musu mata akwai masu zuwa suna dillancin mata yadda ka san ana dillancin awaki haka suke dillancin mata suke kaiwa maɓarnata akwai su a cikin manyan mutane wanda a zahiri shugabanni ne na mutane ana girmama su ana mutunta su ana ganin darajar su a ɓoye ba a sani ba ashe mazinata ne akwai masu zuwa jami'o'i suna neman manyan mata matan jami'a akwai masu kuma zuwa suna neman matan aure akwai masu lalata matan mutane da suke aiki a ma'aikatu na hukuma ana yin zina da mata da suke aiki na hukuma ana yin zina da su sai waɗanda Allah ya tsare wasu a cikin ma'aikatar wasu suke lalata su saboda rauni irin na mace wasu kuma shugabannin ma'aikatun ne suke amfani da girman kujerarsu da matsayinsu su lalata matan da suke ƙarƙashinsu wurare daban-daban ba abin da ba a yi wani ma'aikaci na lafiya ya taɓa jin wani wa'azi na ya zo yake gaya mu ya ce malam abin da ka ke faɗa haka ne na ce a to ai da ba ƙarya nake faɗa ba ya ce wallahi ni ma'aikacin lafiya ne ina aiki a ɗaya daga cikin manya-manyan asibitoci a jiha kaza yace na san mata ce ta aure ta kai shekara hamsin da wani abu irin metro metro nan ne ma'aikaciya ne ko nursing nursing ta daɗe tana aikin nan amma wallahi ba kyale ta ba na ce to yanzu wannan idan mai shekara arba'in da wani abu hamsin ba a kyale ta ba to ina ga yarinya karama da ta gama jami'a ta yi sabon aure take aiki a asibiti an ce mu je su yi karatun nan mu tura su su yi aiki a asibiti su yaye mana bakin cikin da muke ciki amma Allah ya ce malam a ma'aikatun lafiyan nan kamar sauran ma'aikatu su ma suke su muna buga misali ne da su saboda ana samun kwanciyar hankali mutum ya sake matarsa ya ta tafi ta je tana night duty tana kwana aikin kwana amma saboda tsarin da ake kai tsari ne na yahudanci tsari ne ba na musulunci ba sai a hada mace da namiji su yi aikin kwana a ofishi guda nosin ne nosis ne gaba daya don haka tana aikin kwana wani saurayi balagagge shi ma yana aikin kwana za ta je daga ita sai yar fangalalliyar riga shikenan dole bacci ya kama ta dole ta ɗanki shingida shi ma kuma dole kuma a ɗaki ɗaya in kai wasa ma teburi ne guda ɗaya ga kujera ga kujera su tura ƙofa su rufe ƙarfe uku na dare uku da rabi ƙarfe hudu babu kowa daga ita sai shi sai shi ɗan me ba za a yi ba kana can gida kana ta birgima sauro yana cizon ka ce ai madam tana aikin kwana yes yace wallahi matan nan sai ta daina zuwa aiki ya aka aka tura mata takarda kwairi ta ce eh aka wajen rubutan amsa aka kira ta aka zauna da ita me yasa ba kya zuwa aiki ta ce eh na ce ku banni ne aikin yini ta ce ban yi zina ina yarinya sha uku sha hudu sha biyar sha shida ba ya za a yanzu ina zina yanzu ina da arba'in hamsin me faru hajiya ta ce nema na ake waye ta ce kowa ma duk wanda muke aikin dare da shi ce nema na ake aka mata transfer aka mai da ita wani asibitin sai ta je ta tarar da aikin da duk iri ɗaya ne ina yin wannan bayani ne don Allah isa da saƙon nan ga wato kunnuwa da idanuwa da zukatan masu tsoron Allah da za su taimaki al'ummar musulmi su tsare darajar matanmu a asibitoci. In ba mu yi karatun ba, ƙasƙanci, in mun tura matan namu sun yi karatu ba aminci. At least in za a mai raba duti din zai sa aikin kwanan ya haɗa mata guda biyu su kwana. kuma kar ka manta ma matan nan fa da za su kwana su kansu din ba mamaki duk maza za su duba a wadannan duk maza ne to an je larura ne an je larura ne to ka hada ta dan yar uwarta mace mana ba za su yi ba kana magana sai a ce ai ba musulunci ake a nan ba a ƙasar mu a garin mu a jihar mu komi namu musulmi amma da da asibitocinmu mun kasa kontrolin ɗinsu mu kwatanta mu kamanta tsari irin na musulunci akan samu ɗaiɗaiku shugabannin asibitocin ko likitocin suna kula da mace mai aure ko mara aure wajen sa ta night duty ɗin nan wasu suna ɗan mura'ati suna lura amma wasu ba abin da ya dame su yau ba mamaki ma head of section ɗin ya zama kafiri ya zama arni amma nan zancen ku tambayi ma'aikatan su gaya muku duk wanda ya ƙi wannan zancen sai dai in baya tsoron Allah ba cewa muka yi duka an lalace ba amma dai abin da muka faɗa ana keta alfarma da mutunci da darajar matan musulmi da yawa a irin waɗannan wurare to zinayo ta zama ruwan dare in jami'a ne ka je ka kai yarka sai Allah ku utar da kai ba mamaki cikin dare wani ya zo da mota wankakkiya ya ɗauki yarinyar ta fita daga cikin jami'ar kai kana can kana kwance kana tura mata kuɗi tana karatu a jami'a amma kullum ɗakin wani take kwana saboda babu wata doka da za ta tsare ta ta ce kar ta fita ƙarfe biyar ƙarfe shida ƙarfe bakwai ƙarfe goma babu haka za ta je ce saboda ta nemo digiri dole a bata ta je ta yi wannan abu to shi yasa dole ne sai mutum ya tarbiyyantar da yarsa ya san ta nuna da aƙida ta nuna da tarbiyya sannan ya sake ta ta je ta yi karatu a makarantar kwana ko a jami'a ko na makarantar to in ma bata kwana din ba ba a tsira ba za ta yi wanka ta tafi da safe ta ce suna da lacca tun karfe tara za ta fi kuma wallahi ba su da lacca ƙarya take a ranar firi ne ma suke ina za ta tafi gidan samari za ta tafi gidan samari Allah ya kawo mu lokacin da yanzu matan ma wasu suke neman maza wato idan kana tattauna waɗannan abubuwan gaba ɗaya sai ka kasa gane wai ina za ka sa kanka ka hana 'ya'yanka su je su karatu mata to gashi nan abubuwa na matsaloli ka bar su je su karatun abubuwa na matsaloli har wani lokacin ma ka ɗan fi samun nutsuwa da kwanciyar hankali akan ɗa namiji ɗan dama dan shi watakila ɗan sauƙi sauƙi da ɗan dama dama amma mace rauni ne da ita ita da ƙarfi ma ana iya yin lalata da ita da ƙarfi kuma a hana ta magana a ce in ta yi magana a kan ranta duk mun sani duk suna gaya mana duk suna mana waya duk suna sanar da mu to ya za a yi kenan kaga wannan abubuwan a karam kalla in ba ɗaiɗaikun mu ne muka haɗu muka gyara ba kai ka zama mai amana ni na zama mai amana wanne ya zama mai amana ba to abubuwan lalacewa za su ban maka magana fa akan malaman da suke koyar da su ba shi ma wani zancen ne mai zaman kansa lakcarori ko wato wato wato malamai na sakandare ko na ina sauransu ga sunan su ma sai wanda Allah ya kubutar mai amana shine zai rike yaran ne ya karantar da su lami lafiya ba tare da ya wata alaka da su akwai wanda alfahari ma yake bai san adadin mata nawa ya lalata ba a jami'a akwai wanda suke tiretinin ɗaliban ko ki ba da haɗin kai ko ki zo in ganki ko kuma ki ta faɗuwa akwai wanda ma ta ce min wallahi wata ce take gaya mata take ce min ya gaya mata ko ta bada haɗin kai ko kuma ya sababin korarta a university din sai ya sa an kore ta na ce ki je ki zage shi da shi da uwarsa da ta haife shi da ubansa gaba ɗaya ki ce ƙarya yake wallahi ki ce kuma in ya isa ya sa a kore ki in ya isa in kika nuna ma kina jin tsoronsa to ya samu dama akan wannan tunda bai tsare mutuncinsa ba to ki masa duk abin da zaki masa na rashin mutunci ki masa halal ne dan ki kare mutuncinki saboda ke mai rauni ne ki ce kuma in ya fasa Allah tsine masa albarka akan sai kin ba da mutuncinki ya samu biyan bukata akan ki in ya kore ki shi din banza mata nawa ne ba su yi jami'a ba me zai same su an ce miki kin yi jami'a shi kenan kin zama kin fi kowa uwarki da kakarki ta yi jami'a kuma gashi ta fi ki albarka nawa ne waɗanda suka yi jami'ar kamar ma ba su yi ba sai wani ya zo ya ma barazana ce wai ko ka bada mutuncin ka ko ya kore ka a jami'a to ya kore ka mana jami'o'i ga su da yawa yana koren ki ki tafka shi a kotu akwai lauyoyi sun fi dubu da za mu haɗa ki da su wallahi su taimaka miki akan wannan abu shi kuma sai ya bar aiki a jami'ar kuma dole saboda azzalimi ne ina faɗin wannan ne saboda masu irin wannan ɗabi'ar Allah isar da saƙon cikin zukatan su ji saboda sani cewa su banzaye ne su ba kowan kowa bane maciya amanar Allah kun zo kun yi karamar murya an ɗauke ku a aiki an ba ku amanar 'ya'yan mutane kuna cin amanar mutane kuna cozarta 'ya'yan mutane da masu neman matan mutane ka san matar aure ne ka neme ta saboda kawai ɗalibarka ne kana karantar da ita ka san matar wani ne kai ka san mutuncin mace amma ka je sai ka nemi matar wani ka yi lalata da ita suna nan barkace wani da Allah zai tona asirinsa fa wato da shi da zuri'arsa da iyansa gaba ɗaya ba za su yi albarka ba kawai dai Allah ya rufa musu asiri ne so duka irin waɗannan abubuwan malam suna faruwa kuma ban san me yasa ba saboda rashin sanin wato illolin zinan ne a'a rashin tsoron Allah ne a'a ke kasar zuciya ce a'a rashin tuna baya ne ko tuna gaba Allahu alamu so ku kare mutuncin ku Allah ya kare muku mutuncin ƴaƴanku kuma anzalna hawa faradna ha Allah shi dan la'allakum tadhakkarun az-zaniyatu waz-zani fajilidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda mazinaciya ka karanta to karanta mu rufe da ita don sai na fassara ta wannan aya
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين muka gama wannan jawaban ban musu bulala ba ai sun gama da mu ai yawa aran ma ya zabga musu tsumagu Allah ya ce azzaniyatu wazzani mazinaci ko mazinaciya mace shine azzaniya wazzani da mazinaci namiji fadilidu kullu wahidin minhum wa mi'ata jalda kowane ɗaya a cikin ku a cikin su ku tsabga masa tsumagiya ɗari wala ta'khudhukum bihi ma ra'afatun fi dinillahi kada tausayi wato ra'afa kada tausayi ya kama ku akan su wajen yi musu azaban nan wato anan kamar Allah tabaraka wa ta'ala yana hani ne akan sakaci wajen zartar da hukuncinsa kuma yace a tsayar da haddinsa bi hazmin wa quwwa an gane ko kar ma rahama ta shiga da tausayi kwata kwata dan an ce arrafatu a'la darajatur rahmati kenan to kwata kwata kada rahama ra'afa wato ta kama ku shi yasa aka ce wa huwa raufur rahim Allah kenan tabaraka wa ta'ala ku tsaya ku tsayar musu da haddi ga waɗannan wato a mazinata namiji ko mace ku zabga musu tsumagu ɗari-ɗari wato kada shafaka ko rahama ko jin ƙai ko tausayi wajen sauke wannan haddi ya kama ku a kar ku yi takfif kada ku yi ceto kar ku karfi ceton mai ceto ko ƙafar mai doguwar ƙafa ko kuma wato hanyar mai hanya dangane da saryantar da hukuncin da addinin Allah shari'ar Allah tabaraka ta'ala ta zantar ta zartar dan ku Allah din shine arham bi ibadihi wa bi khalqihi minkum Allah shi yafi ku tausayin bayin nashi ar-rahma war-rahma war-ra'fa ai Allah shine tushen su gabaki daya to shine yayi hukuncin yace kada ayi tausayin anan kada a ji kai wannan shine zunubin da Allah yace in an zo kada a daga kafa ko tausayi idan mutum zai tsinke ne kafin a yi tsumagiya ɗari ɗin nan in aka yi ta tsabga masa zai gutsutsire sai kun ƙarisa ko da kwata guntun kafarsa ne a zube masa ɗarin nan sai ya ƙarisa masa wala ta akhuzkum bihi ma ra'afatun fi dinillah kamar ka zabga mata kaga wata siririya ce ta fara karewa mazinaciya ci gaba da zuba mata tsumagu sai ka aune mata su gaba ɗaya kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah ya ce in kun yi imani da Allah da ranar ƙarshe kar ku ji tausayi wannan ta'kidun ne lima qablahu ku yi maza maza maza ku yi imanan haqqan fa aqimu hududallahi in dai imani na gaskiya ne to ku tsayar da haddin Allah wajlidu zaniya wazani mi'ata jalda ku tsabgawa mazinaciya da mazinaci tsumagu guda ɗari yawwa kuma idan an zo a samu wasu jama'a cikin mumine su shaida wannan azaba wal yashhad azaba kuma ta'ifatun minal mu'minina lokacin da za a yi musu azaban nan kun kama shi mazinaci ne kun kama ta mazinaciya ne to ayi gayya a kofar fada yawwa tara a tsakiyar gari a ce jama'a ku zo yau za a zuba tsumagu ku yi ta tsabgar musu tsumagu a gaban kowa wal yashhad azabahum ta'ibatun minal mu'minina a samu wasu mu'minai wato su zo wajen tsaye da haddin nan su shaida su kasa su tsare sai an yi waɗannan tsumago ba daga kafa wallahi wani abun mamaki ko zan yi bayani akan ayan nan in Allah ya sa da mun sake dawowa jiya wata yarinya ta kira ni daga wata jiha yarinya ce karama tana kuka ta kira ni ta ce malam menene hukuncin mutum da ya yi zina yana sane ya yi zina ba a sauke masa haddin Allah na tsumagon nan ba na ce kamar ya ba a yi masa ba ta ce to ba aiki da shari'ar Allah ta ce mutum ya kai kansa a yi masa an ce wai wai yan human rights sun hana wai ba a yi a kotunanmu yarinya ce karama daga ji kuma zancen yana nuna min kamar ita ce ta yi tana kuka take gaya mun ta ce ita abin da ya dame ta ba ta so ta mutu ba a mata wannan tsumagu ɗarin ba. Ta ce, To, ni yanzu malam na rasa yadda zan yi. Na ce, To, ba laifinki ba ne, da Allah ya sa ana aiki da shari'ar Allah da kin sha tsumagun nan. Ita damuwa ta yi ai mata, sai ta ce, To, yanzu wannan ita yanzu tubarta ta ma yi kuwa? Na ce, Ta yi, ai kina da uzuri kin samu uzuri tayi kin tuba ai saboda Allah inda ba a tsayar miki da haddin bakin tuba nace ai a zamanin annabi ai akwai wacce ta zo ta kai kanta din ai mata tunda lokacin annabi yana nan yace ai mata har ma wani sahabi da aka zo za a yi mata sallah yake magana yanzu a zo a yi sallah a madina ce annabi yace kai ai wannan tayi tuban da da za a kasafta tubanta ga mutanen duniya gaba ɗaya da tuban ya ishe su to ke ma Allah Allah ya karɓi tubanki insha Allah ita abin da ya dame ta ta je ta yi wannan kuskure kuma daga baya ta gane amma tsoron ta kanta mutu ba a yi mata bulalan nan ba al'iman imani kenan fatanmu Allah ka tsare mana zuri'ar Allah ka tsare mana rayuwarmu ita zina dama yadda suke faɗa malam musamman ga 'yan mata yawa-yawan yadda yake faruwa yaudara su ake ai musu yaudara yaudara a nan a karatu na gaya muku wata yarinya ta kira ni na yi program a kaduna a gidan wani talabishin ta kira ni bayan na dawo na yi bayanai makamanta wannan take ce mu ta je gaida yayan ƙawarta na gaya muku a karatu ta je gaida yayan ƙawarta kawarta ce suke kawance aka ce yayanta bai da lafiya sai ta ce bari ta dan sai mai lemo da ayaba tunda ya ayaba yayan kawanta ne ta je ta gaishe shi da amana da gaskiya da mutuncin ta ta shiga tana zuwa gogan naka an je gaishe shi ba sai tura kofa ba ya warke kenan sai tura kofa ya karbe lemo da ayaba sai zaro wuka i ya zaro wuka yi kan yarinyar nan ta ƙwalla ihu ya samu tsumma ya toshe bakinta ya ce ko ta ba da haɗin kai ya yi lalata nan da ita a yanzu ko kuma wallahi zai yanka ta ta mutu a banza ya je binne ta ta gaya za ta yi ta ga ga wuƙa rafin kenan ya yi threatening ɗinta ya tsoratar da ita ya rafin ɗinta sai da ya lalata da ita wallahi malam ita da aka yi abun ta kira da take tambaya na cewa mai hukuncin shari'a a kanta kuma bai wuce wata uku da a yi aurenta da mijinta ba da mutumin kirki ne ita ma mutumin kirki ce amma wannan mutumin ya zo ya yi wannan abin da ita yaya za ta yi ta gaya wa mijin ta gaya wa saurayin ko ka ta gaya mai na ce karki gaya masa ta ce to ya hukuncin aurenta na ce auren ki yana nan sai ki je ki kokari ki jini ɗaya ki tabbatar bai sa miki ciki ba ya sadu da ke ta ce wallahi ya sadu da ni malam ka duba rashin mutunci ka duba rashin imani to wannan shi ke nuna muke gaya muku ku sa ido a kan ‘ya'yanku mata ku san ina suke zuwa kar ku bari suna sakaci kuna sakaci a kan ‘ya'yanku wallahi a irin wannan lokaci wannan zamani wai yarinya ta kama hanya ta tafi wani guri nesa ba kowa tare da ita ku tsare su ko aike sayo sabulu da omo sayo magi sayo kaza a kantina ɗin nan wallahi in ba larura ba ku bari su fita ka ninkime ta a gida kullum ma matukar za ta fita sayo kaza je ki dawo je ki hanya kaza wani a hanyar zai biyo ta wani matsiyaci a keke ma zai biyo ta sai yayi magana da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته